بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى من أتكلم سورة النحل من ɗari biyu za mu tashi a ta ɗari da ɗaya a wannan sura mai albarka muna roƙo ubangiji maɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai fassarawa daidai ba mu yi ma'aiki da abin da za mu yi sun da
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين Allah maɗaukakin sarki ce wa idan baddalna ayatan makana aya idan muka canza wata aya a maimakon wata ayar Allah ya ce wallahu a'lamu bima yunzil lallai to ku sani Allah yana gani da abin da yake saukarwa qalu sai da riba jirai suna cewa inna ma an anta mutta kadai ai kai ba kowa bane ba sai muftarun bi ma'ana kazzabu lallai kai makayyaci ne bala karum la ya'lamun Allah yake bari wannan magana mabiya yanzu la ya'lamu wa san wato gaskiya ba kuma ba san yaya ake bunta ba wannan ayat tana ne da cikin ayoyi da malamai suke kawo dangane da abin da ya shafi annasikh wal mansukh idan za ku iya tunawa lokaci mai tsawo lokacin da muka zo magana akan malam tafsir ayatin aw nunziha na'ti bi khairin minha dai da muka yi ishara da wannan aya mai albarka cewa tana cikin suratul nahl idan Allah ya ara mana lokaci za mu fassara ta kuma Allah ya ara saboda haka wai babu danna ayatan tana ƙarin bayani ne akan wannan aya cewa ba ma gadi wata aya ba ce ce mun kawo wadda take fadankacin da ko ta tabi da ba alkai to wannan aya tana kalubalantar mun yi bayani da a can baya cewa annabi ko manzo malamai suna kasa gida uku akwai wato ayar da an shafe ta gaba ɗaya ba hukunci wato manzukatul tilawa manzukatul hukum an shafe tilawar an kuma shafe hukuncin gaba daya ba wanda yake karanto ma ita yanzu babu sannan na biyu akwai wanda take wato baqiyatul hukmi mansukatul tilawa hukuncin na nan amma an shafe karatu kama a ce ku wace kace idza zana ya farjuhu wal mata nakala min Allah kaga da magidanci ya mai bazawari da bazawara duk wanda yin zina Allah maka hukun garke ce a jeje ba ta na amma hukuncin yana sannan kuma akwai da take ba ki yadda tilawa mansu hasil hukun wato ana nan ana biya dan kabi a haka samu lada amma hukuncin an dade ba a yi da kan suna nan wannan suna da yawa alqur'ani tun daga kan surar bakara har zuwa wasu surori da dama kamar yadda Allah ya gaya mana wallazina yusawquna minkum wa yadruna azwajan وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج da idan wato wato namiji ya mutu ya bar mace shekara ɗaya ciki ta kaba to kaga ai tana nan muna biya a suratul bakara amma wata ta jabe ta walladina yadruna minkum wa yadruna azwajan yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashra ta jabe wata to saboda haka wannan shine bayanan da ayoyin wani yake ga alwalan da Allah ne da ya ne muka zuwa kamar zuwa da ba da muka ji yana zuwa da wani abu nan gaba yanzu power misali Allah madaukakin sarki yake yake bawa mu'minai hakuri cewa idan suka yi hakuri in ya kun minkum ashiruna sabiruna yaglibu to idan aka samu da ajin za su rinjaye mutum ɗari ko ɗari biyu daga baya kuma sai Allah ya ce al'ada rabbaba Allahu anku wa alima anna fikum du'afan ko da'afa to dai suka ce gashi su kada warwara dan ya ce mutum biyu dai zai ce mutum ɗari ko ɗari biyu yanzu kuma ya zo ya ce mutum ɗari biyu zai ce ɗari biyu wannan ya ce kada warwara to kai ya ce zunzuru to shi ne Allah ya gaya musu da matsayi wai ga babban na ayatan makanan ayatan Allah yake idan kuka canza wani aya a maimakon wani aya wallahu a'lamu bima yunzil to ba a ga abu cewa Allah yana sanar da abin da ya sauka kar ku dauka wa ke wajen bin haka ne Allah yana sanar da haka in yi ba ya Allah mu dauki zargi ne kalu dai ba da rinka da inna ma anta mufta annaba ni da Allah sallallahu alaihi wasallam ma anta kaddabu kariya kawai kake wannan ga tafadin Allah yake bal aktaruhum la ya'lamun bar wannan magana mafi yawan su la ya'lamun wa san gaskiya ba ballan kana dubita sai kuma Allah yake kul ga ya mutu nazara ruhu al-qudus wanda ya saukar da Qur'ani ne shine ar-ruh malaika jibril al-qudus wanda yake tsarkakacce kuma mai karfin gaske nazala bihi ruhul amin da ba haka wato suna yake da zo mata ko dai ruhul amin ko ar-ruhu ko ruwa duka ya zo wato alkurani dangane da sunan mala'ika jibril sai Allah ya ce to a ruhu ruhul qudus ya saukar da shi ne rabbika daga ubangijinka bil haqqi da gaskiya kuma li yuthabbita alladhina amanu dan ya tabbatar da wanda suka yi imani da Allah su ƙara samun imani a kai wanda yake da imani ne duk wannan zai ƙara samun wani imani a kai domin ya samu shakku Allah ya ce wa hudan da kuma kiriya hakan da Allah ya yi tsara duniyar da wasu zuwa ga hanya ba daidaiciya wa busra lil muslimin sannan kuma bishara ce ga wanda suke musulmi na cewa duk yadda suke hakuri a tsarin biyayya ga Allah da kuma wato biyayya ga dokokin Annabi alaihi salatu wasalam shine masu nasara to shine wa hudan wa busra lil muslimin sai Allah ya ce kuma
ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا أعجمي وهذا لسان عربي
Allah kuma yana nan lafi annabi alaihi salatu wasallam yace wa laqad na'lamu haqiqa mun sani malaman larabci suna cewa idan tsade ta biyo bayan fi'li mudari to yana nuna takanyi zai iya yiwa ai kaza haka suke faɗa a larabci amma idan tsade ta biyo bayan fi'li madi to yana nuna tabbas dole za a yi abu misali idan mutum yanzu a larabci ya ce kada wa mutum zai iya yiwa ya baka kenan shi ba abu da yake nufi saboda hakan zai baka wannan kai bilan din domin cewa zai yi akwai yiwuwar na baka amma da yayi ce kada a dai ku to ba zan kawo baya to kuma Allah ya bayyana da kada a wajen wato zai yi mudari nan to ta Allah ba zai ga mutane ba ta tabbaci kadina alamu dan mutum ya bayyana da kadin lafiya a nan kadina alamu tabbas Allah yake muna gani annabi ya kulura suna tutura faɗa cewa inna ma yu'allimu bashar wanda ya koyar da annabi ne da hadisi salamu qur'ani wai wani mutum ne daban wai wanda yake koya masa lisanin ladhi yahjuna ilayhi wato hanyar da suke inji a kansa ba a adami ba ma balarabi ba ne domin sun yi maganganu da yawa wasu ya suka yi salman ba da ciwon yake koya a annabi yake koya ma wani salman ba da ciwon ba ba balarabi ba wasu wanda da a wani yana zaune a gefen kasuwa wani matajin yaro wace yake koya annaba ne da ta kuma ba wani yare ne wace yake koya annaba qur'ani ba albalar ne wani balladara wanda to larabcin fasaha da ta alqur'ani a ce wani ne daban wanda yake ba kwane shi ya koya annabi domin balarar da yana da abubuwa ni yadda ka koyi larabci akwai abubuwan da idan ka zo kana ji an maka wata ne ta jama layi misali kamar zalu da zuwa da da da tsarin hurufin da ba su da ake fara a kan wayan nan kalmomi yanzu ba tare da zaka zo kana ka ta wani da kana ka dubai mabdubi alai kullu dawin jama da ya jama da kai da ba ka ke fara da za ba zai yi daga ba ka ba akan akan tsabu domin za a yi tsabi da kaba din da za ka yi didi idan ka kawo duke ilahi da zai ka ga ya daga maka ba amma babu da bawun da bawun wayannan ina kana kawai zuwa yin jalai shi za a ga dukewa da ya kusa ba to kuma wani abu wanda wannan harafin yana wanda ji wani ne wani zai koya annaba da ya zara da wasalam kana so gana haka ka je ka ji gaba gaba ka akwai ko yamma ita da ba lai kana ta kamar kare kana musamman ka shi da ranar ko harafin ke buga to saboda haka shine Allah madaukakin sarki yace wanda cewa annabin jini ba kai da ta'awa a jami'u ba gware domin duk wanda ba balalaje ba ai wato gware ne duk wanda ba inda yaran ba larabci bane gware ne wa hada lisanun arabiyyun mubin Allah yace kuma wannan ko Qur'ani shi wato yare ne hajji wanda yake na larabci kuma mabayi karara wanda a larabcin ba kusa ba ba yi da wanda za a yi ka je masar yanzu ba ko wani gurin in ka je shi ma gargajiya fijin ba irin da ba a kusa shi shi ne lisanin arabiyyin mugi sannan kuke zuwa wani ya koya na ba alaihi salatu wasalam to shi ne Allah wani hukuncin zargi ce innal ladina إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم na'am إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون Allah ya kawo cikin sarki yake innal ladina la yu'minuna bi ayatillah lalle wadanda ba su yi imani da ayoyin ubangiji mana cikin sarki ba la yahdihim Allah Allah wani biye da su ba kaga innal ladina kafaru dawa'un alaihim kenan a an zargahu am lam tunzihu la yu'minun saboda haka Allah ya kawo cikin sarki yake la yu'minuna bi ayatillah la yahdihim Allah duk wadanda ba su yi imani da ayoyin Allah ba to Allah wani biye da su ba Allah ya ce wa lahum azabun alim lalle azaba mai radadi ta tabbata a kansu kamar ta tambaya zuwa yi waɗannan waɗanda cewa Allah madaukakin sarki ba su imani da ayoyin Allah ba ya Allah ya ce inna ma yuzkarin kadiban kadiban ladina la yu'minuna bi ayatillah da ka taka da awon da suke kirkirar ƙarya idan ka nawa Allah madaukakin sarki su ne waɗanda ba su imani da ayoyin Allah ba mutum ya ce Allah ya ce kuma ya san ƙarya ne Allah ya ce kar ka kake ka faɗi wannan sai Allah ya ce da annabi ya ce kar ka koma sai dai annabi ya faɗa domin ba kariya mafi girma shi ne yi wa Allah kariya laifi mafi girma ba yi wa Allah kariya sannan yi wa annabi alaihi salatu wasalam sannan yi wa ɗaiɗai kun mutane ita ma kariya ce wanda Allah ba ya yi shi za ka tambaya annabi alaihi salatu wasalam mu'mini zai iya yin zai ce ta kan ta da wi ne zai yi karya bai ce na haka annabi ya faɗa wannan abin da nauyi yake to kaga haka ne kuwa ga aimu ne nan kadan ne shi abin da aka yi mun ne cewa la yi zini zani inda ya zini wa huwa mu'min da imanin da a zuci dan da yake yin zinan ne ake gara imani amma ita ƙarya in kaga mutum yana yin da to babu imani ina ga a ta yarabawa a da balare da ya gomma ce da ka ja wa ka ji ba zai karya ba lokacin da abu su ya je gurin ya rasa ya rasa ya rike ba tambayoyi bai mutum da ba lokacin ya ya nuru da yake ya faɗa ya ce mutum ne bai kaza duk abubuwa da na gaskiya ne da ya faɗa suwa yi mafi yadda yake majoritin talakawa ne ya yanayin yake yake yake yau da wuta ya nasara a kan gobe gobe ce ya taba gaba alƙawari ya ce bai taba ba amma zai zo yi wani alƙawari wanda ne ko zai karya yace amma bai taba ba yace a da Abu Sufyan yake ba da labari yace wai nan gurin na ga mu haka yace na ga wannan yace ina ga wannan magana shi rake yace ina ai ne irin haka annabawa suke wanda Allah ya yi ku me wannan dabi'ar ko shakka babu tunda da yi da zamu da yanzu ne ba kuma abin da ya zo yi gaskiya ya zo balarabe ne ƙarya ba ya amma mu musulman mu ne yanzu nominal muslim ƙarya ta zama sana'a kawai mutum ba ruwan da yanzu zai zauna wai da zuwa wani kuma wai da zuwa jirki wai wasa ne sai kawai abai da ƙarya wa a ta zubo ta to shi ne annaba ne da aka zama yake mumini ba ya ƙarya ita muke gaya musamman malaman islamiyya in kuna tarbiyya ce ake bayarwa ba ma sai wanda duk wanda yake murabbi mai koyarwa in ka zo aka yi mai ziyaro da gaskiya to yi man abuwa domin koya mana kake cewa ya zama mai gaskiya a gidanka yaro ya zai bi ya ci kake waye ya zai ni ne ka ce duda guda na goma zan yi amma saboda za ka da gaskiya na kyale ka karka kuma to to zai ga ka dora ne akan turba domin annabi alaihi salatu wasalam haka ya faɗa cewa inna tilka ya hadin da biyar ita gaskiya tana jan mutane zuwa ga nagarta da ɗauki kuma annabi ce mutum ba zai guje ne yana faɗan gaskiya har sai Allah ya rubuta shi ne gaskiya ke da ce babba a rika cewa wani ne gaskiya ne ke da ce sannan ita ba ƙarya tana jan mutane zuwa ga fajin mutum ba zai guje ne yana ƙarya har sai Allah ya rubuta cikin maƙaryata kuma ba zai guje ba sai ta kai gota kamar yadda gaskiya za ta kai mutum aljanna Allah ya rubuta mu da to shi ne Allah yake gaya mana masu kirkira ƙarya su ne allazi da la yu'minu bi ayatin Allah in kaga mutum yana ƙarya to ya imani da ayoyin Allah ba to mutum ya wai din yawan dinin da mukaddimi wa ulaika hum al-kadibun ma sai mun wannan da jiya ba ƙarya kai ya Allah yake na'am من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره na'am إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم Allah madaukakin sarki ya ce man kafara billah duk wanda ya kafirce wa Allah madaukakin sarki min ba'd imani bi bayan da ya yi imani yanzu kuma sai ba a kafir to ka iya cewa me ya jawabu da yake sai Allah ya ce wato ba alaihi ghadabun min Allah duk wanda ya kafirce wa Allah madaukakin sarki bayan ya ga yana da imani to fushin ubangiji mai ubangiji sarki ya tabbata akan kiran waɗannan mutane shi ne ba alaihi ghadabu min Allah wa lahu azabun azim sana azaba mai girma za ta tabbata akan kiran waɗannan mutane ya Allah yake kuma illa man ukriha sai dai wanda aka tilastawa shi tilastawa aka yi shi yayi gabo wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarsa na cike da imani ya Allah yake walakin sai dai kuma ko kuma wanda wanda ya hadu kufuri sajara wanda yake da kafu kirjin da kafuri tike da ma kafuri ne a duniyar da to shi ma ne wannan ba a rubu da babu da shi ma ta da wannan da aya azabar Allah ko cikin sarki da tabbata da cikin Allah ya tabbata a kan da walau ma azabun azim sana azaba ne girma ta tabbata a kan kaga sai ka lura da so wajen bazara ayar kenan man kafara billahi min ba ni imani daga ce ba ayi gazabu min Allah wa lahu azabun azim sannan walakin man jara bil kufri sadra fa alayhi gazabu min Allah wa lahu azabun azim daga ce min ramar ukuri hawa kalbuhu mudawai istisnai kenan istisnai bayan Allah ya kani kuma ji kegan tattabbin da wato yake bada to saboda an keban wannan aya akan wata doka ta doka nan amma ibn yazid kamar yadda hadisi ya tabbata Allah ya rawa sauri ne wanda suka fara karɓar musulunci mutum bakwai suka bayar da bayyanawa bayyana musulunci yake annabi alaihi salatu wassalam sun zai yi duro da hadisin musulun sannan na biyu shine bai na aure na uku yake amma ibn yazid na hudu yadda a sahibul rumi na biyar sai ce mahaifiyar da sumayya na shida bilali na bakwai ya ɗan kwanta mutu haka yanzu sabon su su bakwai yadda duk ta fara bayyana musulunci domin bilali yana cikin waɗanda wato aka rika azabtarwa shi ayar wato kaga bai bai yi istilahi ba shi sai imanin sa ya ba shi cewa ya da ko da ya ba kuma na zaman riga mai daukar zafi a dora shi a kan rairayi har ta hannun da ya ba ahadin ta hadi yake cewa wato ba wanda ya tantance da bude Allah guda daya ya ke da ya rabu ya ke da ya kalma da rabu amma kaga sumayya kamo da aka yabu jahal a karkashin da take karkashin da take a mu umar ya dubi da kala haka yake dawa a kawo da ya ta zan da yake je wani kalma irin mummuna ga annabi kawai wata ran da kai ji da ya ji da da toba mai yawo a fuska ya zaru ma ya taka a bazin sai ta mutu ita ce a wani jahida da ne islam wadda ta fara da hada a musulunci ita ce sumayya sannan wato baya sannan shi kan zama hikun na amaru shi ma da waƙiya da za su ga tsinka wannan ya jana wannan ya jana aka tsinka da na ga roƙon amaru da to amaru maƙaƙi ne da wahala sai azaba sai azaba sai kuɗi ne suke so yana faɗa wannan kalmar da kace ai ya ka faɗa din da ruwa ruwa azabtar da kai ba sai ka sai ta guggura annabi ne da ta sura ne na kuka saboda haka annabi alaihi salatu wasallam ya ce ne fa ya kwaje labarin da ya ba yace na na yi da na fita daga musulunci ya ya ta kaman kafara da zai din ba yi imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman din ba Allah ya wanke shi cewa ya fita kalmar ya wanke amma zuciyarsa ta take da imani annabi ya ce ran da lokacin da kike faɗa wannan kalmar ya kai yace wallahi ya rasulullah tunda ba kai na hakka ba sai nake da imani yace yanzu ka kuma dani ka kamar da kana hakka da to da haka ayin annan amma da ya ce ta ba illa man ukriya wa qalbuhu mutma'innun bil iman amma da ya ce ta shi da haka duk lokacin da mutum ya fada yin wannan gaba ya ranto ba la budda min za a iya kace shi sai bari kalmar kafirci Allah zai kama shi da ita shine misalin da yake ta bugawa hadisi da annabi ne inna la tajawa da tajawa da ya amma da kada wa nidiya da kufri wa alai lokacin fadan yalwan kenda to da da musulmi a karkar kama musulmi yana kajewa an rika yi musu irin wannan za ga daba naman alade da kari da burkutu in musulmi ne aka zo wani ala a kare a gaban ka ra'ayin kotu ko dai ka cika ta ko siyan ka kaga ko da haka rika kajewa saboda jikin ya shikenan Allah ya karu da hadin amma wanda suka saba illa man ukriha su imanin su ba zai iya siya tsayawa a kan duk da suke wannan ba zai suke ba sai a kyale su illa man ukriha saboda haka wa qalbuhu mutma'innun bil iman ibn Hisham da ibn Kathir sun kawo labarin Abdullahi bin Hudafa yawa ba da sun kasu biyu akan kisa wasu na tukan isnadin wasu kuma suna ganin ya inganta lokacin da sai da ya aika sariya zuwa Rum Italy Rumawa a nan lokacin suna ji da Kiristanci ga sarakunan da azzalumai aka tura Abdullahi bin Hudafa cewa ya je a matsayin da na jagora a je abubuwan da ya kamata a yi ne komanda suna zuwa sarki ya sa aka kamo sarki kitan aka kamo su na rumawa aka kamo su ya ce suka ta tattauna a yayyen da shi ne shi ba zai shiga addini kai da tawazun ka ba za ku shiga yin Allah ba zai shiga ba shi za a kawo katuwar tukunya katuwa aka zuba ta mace can mai wanda za a iya ba mutum biyu uku a cikin a rufe sai ce na yi da kai na yi na yi da kai kaki ya ce to sai za a kamo mutum biyu a tawaga ya ka ɗau mutum ɗaya wannan man ya riga ya kai wato matuƙa wajen gaba da sai za a ka jira kai ana jira shi tsakanni minti ɗaya ana zaro shi daga ya zaro ne gaba ɗaya yace kaga abin da ne wannan yace na gani yace to za ka shiga addinin namu da kiristanci ko ko kana so kai ma ya ba wannan abu ya dauke kan da ya rabu kawai sai shi sai ya ga ya falla ya ga Abdullahi bin Zaba na kuka sai ya ce wa sauran masu aikin haji da ku kyale ya ga duda yaya yace ya na ga kan duda za ka shiga yace wallahi wannan kukan da ka ga ina yi ba wai ina yi bane dan damu kai na ce dan ina yi ne akan cewa ina ba tsantsan da ni Allah ya bani dan ka kaje ni wato in ana dawo mun da rai ina ana ƙara da ni har ran guda da ni da kai a wannan abin da zaka yi yace shi ne kake kina mu kake kina eh yanzu idan ka kaje ni rai na eh ba za kuma dawo da ni kuma mun ba wannan sarkin ya kalle ne da wannan mutanen kan ba da wata ce ba sai rabu ne sai ji to kana zo kyale ba yace a ina so da ka kyale mu ni da tawaga wannan al'umma da ta kama yace to abu kin zaka yi ka zo ka tumbaje ni abokina domin su a gurin girmamawa ya zama girmama shi shi kuma ba da ne da yiwu an yi wannan kwanan ne ya ce lokacin ba zai a gobe da sai turu sai tsago kai ya kaje gefen miji ya ce to idan na tun ba zai ka ni kadai za ka kyale ko har da sauran mutanen da ka kama sai ce duka ku sai ce to yana zuwa biyu tun ba zai a gobe sai ce to shi ya ga mai ba sai ce ni ya zallame su ce kankace mai wannan labari ya koma gurin sai na Allah aka ja ka ce ai shi kenan Abdullahi bin Uza ba ya taɓa raza ai su da ai wannan gwara aka ce su duka labari su ya samu saboda haka ne ta tabbu ya bibiya ya ce a kawo aka zo ya ce me ba shi ne adalci da wani aka ce wa ma wani yin kaza to tuntube shi me ba ya ce ka ji ka ji ka ji ka ji abin da ya faru ya ce to me yasa ka tumbaci goshin sarki ka yi ne don ka kubuta ko ko da wani wani ba ka yi wallahi na yi ne don kubutar da al'umma ba wai don kai na wani ne sai dai kashe shi ne sai na wani da ta zuwa zuwa tumbaci gojin abdullahi bin hudaba ya ce haƙƙun ala kulli muslimin an yi ƙabbila ra'asa abdullahi bin hudaba ya ce wajibi ne tabbas ne kowa ya zo tumbaci domin ya yi ba don kansa wajen al'ummar musulmi wannan shine siyasa shi da wanda ake faɗa in mutum yana da ilimi ya kamata ya koyi siyasar magana da iya isar da sako to kaga wannan siyasa ce ta kubutar da al'umma to shine Abdullahi bin Hudaf to shine Allah madaukakin sarki yake to duk wanda ba wanda kai zai ya huwa ba lahu azabun azim wa lahu azabun azim azaba babba ta tabbata a gaba sai Allah yake zalika bi annahu na'am ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون Allah madaukakin sarki ya ce zalika bi annahu mustahabbu hayat ad-dunya hakan ya tabbata a kan su ne wato azaba mai radadi za ta tabbata a kan su saboda ne bi annahu mustahabbu hayat ad-dunya saboda sun gabi rayuwar duniya alal akhirati akan talaga bal tu'thiruna hayat ad-dunya wal akhiratu huwa al akhiratu khairun lak min al ula huwa al akhiratu khairun wa abqa saboda haka rayuwar lahira ita ce rayuwa wanzajiya sai Allah yake wa anna Allah kuma lalle ubangiji madaukakin sarki la ya hadin kaunar kafiri baya shirye da waɗanda suke kafirai أولئك الذين تبع الله على قلوبهم إرما دون الدبيعة سنة وأن الله مدوكة زكية جاري جبعة وسمعهم دجن lahum qulubun la yafqahuna biha ko la yaqiluna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها to shi ne Allah madaukakin sarki yake mana wa autaihim da gannan su ga idan amma ba ta ganin gaskiya wa ulai ka humul gazibun kuma lalle masu wannan ɗabi'a su ne rakkanani waɗanda ba su fahimci hanya wadda take mai kakkiya ba Allah ya ce la jarama babu makawa annahu fil akhirati masu wannan ɗabi'a da Allah ya rinda ku lalle a lahira wa al kafirun su ne asararu da ku Allah ya ce sai Allah ya ce
ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما قدموا ثم جاهدوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم Allah madaukakin sarki yace kun ba inna rabbaka kuma lallai sannan kuma lallai ubangijin ka lil ladina hajaru dangane da waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina ko daga Makka zuwa Halaka min ba'in ba ku tinu bayan an jarabe su jarabawa ta gaske ko domin shekara jira aka yi sahabbai da almagani da su zama suna cikin tsanani da balfin da yawa ana tsananta mu ba wanda ya je ga addini su tsawon shekara shida wanda suka shiga musulunci za ka iya riga don ba su kai mutum ɗari ba shekara shida kuma da awar ake yi domin ana jira har kafin da ajin har kafin har a wannan lokaci komai ba a yi da abu ya ake yi mu ji na Allah mana hukuncin sarki ya ce to min ba ni ba ku biyu bayan an jarrabe sun majahadu bayan da suka fito suka yi jihadi don ba wanda ke jihadi waje da aka dawo Madina to shi ne Allah mana hukuncin sarki yake wa sabaru sannan kuma wazu suka yi hakuri inna rabbaka lallai ubangijin ka min ba'di ha bayan wannan hijirar da su la gafuru rahim me gafara ne rahim kuma mai dinka sai Allah yake
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون Allah madaukakin sarki ya ce yau ma jaji kullu nafsin ka tuna ranar da kowane rai zai zo tujadilu an nafsiha tana hijiran tana mutu wato akan kanta kaga rai yana mutawa cewa shi ne kaza ba shi ne muka ce za a kawo fulani kowa a samu fulani da su zai jona kawai ga rayuwarsa gaba daya Allah madaukakin sarki ya ce wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat kowanne rai zai a cika mar abin da ya aiwatar ko bai ga Allah ba zai tauye ba duk an ganta Allah ya ce wa hum la yuzlamuna al halu wa ala kowa ba za a dora wa komai inda ya dace saboda haka ka zama babu zalunci abin da kai shi za a baka sai Allah ya ce na'am وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها مرضا من كل مكان فكفرت فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله ذات الجوع والخوف فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah madaukakin sarki ya ce wa baraba Allah matsalan Allah madaukakin sarki yana buga misali wallahi matsal da Allah ya fi kowa ya buga misali saboda haka yana buga misali akan tsalle da akan wata alƙarya malaman tafsiri suke zagani majoritin ko alƙarya su da yawan su suka ce ana bayani ne akan makka domin shi ne garin da annabi ibrahim ya yi wa addu'a su ne waɗanda suke cikin annajuwa da kayan marmari da abubuwa iri-iri wasu kuma suka ce madina to wato Allah ya buga misali dangane da wanda ya yi kayan tsari na gari wanda da gani a mutum gari babu tashin hankali ba a kace jama'a ba komai wanda zai daga kowa hankali babu shine mutumar inna ya ji haris ko haraga arzikin su na zuwa musu ragan ai wato kasira ne yawa min kulli makanin ta ko'ina kaga makani ne wannan za ga ba ta shuka ilimi ba ta shuka tufa amma ka ji abu min kulli makanin ta ko'ina kai musu aiki shine wato ne kulli magana amma ba kafara ne na Allah iska kafir ce wa ni'imomin Allah yake da ne wa shine wanda suka ce maka ne suka ce gaji nan alam tara ila alladina baddalu ni'matan lahi kufran wa annu qawmuhum daral bawa domin da muka ba Ibrahim surat Ibrahim mun fassara kuma kuma da wani ce ba da wannan bini sun ce ni'matan lahi a wannan sura shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji ba ba ga waɗanda suka baddalu ni'matan lahi suka kai da ni'mar da Allah ya musu tawa ai ko annabi alaihi salatu wasallam a cikin zalima kai mutane a yanzu in gwamna ya zo a garin su mana aiki ko za a gana ta wannan a wajen rigima za ka ji mutanen argungu da mutanen zuru wasu na cewa a yi lokaci kaza kun fitar da gwamna a cikin ku mu ma yanzu mu za mu fitar to ka wannan abun alfahari ne na cewa lallai wato abu samu ma wanda yake jagora a cikin ku wani abu yanzu mutanen da mutanen kasar da za su yi alfahari cewa shugaban kasa na ce lokacin da wato ba su je to ya rawa da albahari zuwa na da musamman mutanen kogo to irin wannan abubuwa shi ne wato mutum zai rika albahari da kasancewar uwa da ɗan cikin su Allah ya kawo annaba ne da su da cikin ku larabawa kuran yawa yayi muku ne ba kenan domin za ku samu ne wannan shi ne bada duniya mata rayuwa hannu kauma da rawa suka jefa mutanen da cikin wato gidan halaka gida ya damu halaka gida na halaka suka ke da su ruwa Allah ta gaskiya to shine wato kafin biyu hikima ba da ka Allah ne ba su zuwa to haka da biya Allah sun da Allah idan ya ba ni ba ta bujin sai maka to zai kawo ni dan da ba wato tifari zai sa ba ta babu yunwa ba Allah ya dauke ma tura wani babu ba kai ya tura babu shi ne kake gwara wai kaba ke jada wannan shi ba sai ya hada kai yiwa ba kin ka ba kake so ba to ga tana samun da awa biyu da kake yi a gore sai ka dauko ba ku da dan ka ba tsawa wa kafara bi alhamdulillah haka shi ba ko da yake ta taba ga a wani lokacin da aka zo ana turun babu kawai wata shi ba da Allah ya mana bayan sunu lokacin da aka ce a daina gode mata a babu yan a ta bari mu dinki sarki azali sarki daura sarki zuwa zuwa da dubin malawi suna izini to sai Allah da ya tashi da raba mu sai ya hana awa mutum duka yace ko ba ta ka ba idan ka goyo ba ba da Allah bi ba ta zuwa wal khawf haka Allah yake idan ne ba mu yi ba kake godewa to sai da rani ka lona Allah ko da yake abu da muke ga al'umma ko da yake ya faɗa kan ba ba da lokaci wa qalilun min ibadi yashkur shikenan yace kadan ne abadi na masu gode al'umma annaba ne da su salati da Allah ya ba ni'ima haka yake a ruwa Allah ta dinna bi zuwa da complain kaza kaza kaza iyalin da tana da kaza nace idan kana so ka zauna lafiya da iyalin ka nace abu na farko za ka dauka shi gidan aure gida ne da ya kamata ka ba wa kanka barin nake kuma kai za ka iya kiran wa kanka da ban fituwa dole in kana so ka zauna lafiya sai kiran wa kanka kai ka zauna kai ka bayyana cewa in ka dawo gida ko ma da ka jira ma wani abu ji ka ce maka kin da sai ni fa gida na gida ne na kwanciya bai kamata kuma ina waje in ji an ƙaga mu da ba wani abu ba ta da wani Allah ta fahimci wannan in kana ga mu da wannan za ta rika fahimtar kai ba ka da damuwa gidana gida ne wa kwanciya ka ɗora a kanka wannan sauka da na abu na biyu ka janyo a cikin ranka ka fahimta da kyau cewa wato idan ta yawa wata kwata ya da laifi ka ɗauka cewa tana da wasu alkhairai su kake kallo kawai domin haka annabi ya gaya ma la yaqru mu'minun mu'mina kada mu'min ya rika kyamar da mu'mina in kariya min hakulu karatu min haka idan sai ba wata kwabar sai na bani misali a kan kai na ce maka ka ga yanzu na ce yara na ba da lokacin da nake iya zama mai lafiya a kayan na ce wallahi ko da aka yi a gida in na tuno wannan na ce kuma suna fahimtar karatu na ce ita take zama da na kokon da na arabiya ita take mu na ce ko wani abu ke min na tuno wannan zai hawa na ce to zai zauna lafiya in ba haka ba babu yadda za a yi karka zama mai wato samun mutuwa da kwanciyar hankali sai ka zauna lafiya ka gano alkhairan domin kai ma kana da zaka gano in a gano alkhairan kuma sai a yi ma abuwa to saboda haka ko yanzu idan mutum yana so Allah madaukakin sarki ya rika kallon da duniya ba wata ni ba kakkai ma mutum da in ka kartu la azidan nan wala in ka batu inda azabi na shari kuna mutum cewa wani ya zo ya ce kaya wata ran da wani ya je ya mu komai ya dace komai ya dace wani shine komai ya komai ya dace saboda haka kaza ya yi tsada ya dace sai nake kuma rabu ya dace yadda dukawa ta dace haka rayuwar ba ta dace dan ba ta kowa sai ba sai shiru da kuma sai mu kala ba saboda an rayuwar mu ta ba abincin da kake magana ba sai kana da rai wato kana cikin kwanciyar hankali kake yin abinci ba sai kana cikin kwanciyar hankali ko da yaushe ne yake kafin na ji dan na kuma in ka tuno hikima kuma al'umma su fahimta wallahi tallahi ba wai muna kallon cewa na farko wanda yake shugabancin kasa musulmi ne na kowan mu ba sannan hausa fulani wallahi tallahi ko a makashin an yi aka samu wannan ci gaban zamu fara Allah ko a ƙarƙashin arne aka zo yanzu za mu iya zuwa mu zauna a masallaci ba na jin tsoron kowa kowa ne shigo wanda kallon ba ba ruwa na shigo waka in za mu masallaci zuwa ba zan hawa yi ba ba tuhun ba na rabin hawa ba ko ma ne ne za mu faɗi gaskiya mu ce mun samu annabiwa da jin daɗi mun gode wa Allah za mu faɗa ba wai dan za mu bari shi za mu kaje ba ruwan mu da jami'a ina ruwan mu da ita ko a da ne mutum ya zo na gargaɗi ko salama ba ruwan da jam'iyyar ka ko wallahu khairun min mabdu da kinta ne ba ruwan da kai sunan jam'iyyar ka wallahu khairun min wallahi ba ruwan da ita to ina ruwan da ita amma ko yaji adalci ne yazo ka dora abin da ya kamata sai ka zauna lafiya amma da kawai mutane kawai irin ziyari ne kamar shi kenan Allah ya zo ya mutu ba ba mu da aji da jin ba ba rabbuka jin ba ba ba jin ka jin ba ba wanda ba ya zo ya abinci amma a fara duba da abin da yake na sama idan kai wa Allah godiya akan ni'ima da ni'ima babba to zai dauke ma karamar haka Allah yi amma ko wani zai ga abun mamaki da wanda ke ikirarin irarin karatu da wanda ba da yi da kan daga da masu irarin biyu kowa zai zo kuɗi magana yake yi ita muke gaya wa Allah Allah kada ka kama mu da maganganun wawa da cikin domin wayawayen jikin mu suna maka kalmomi marasa daɗi waɗanda wasu idan ka ji sai ka rika mamaki wannan me yake ba mu to saboda haka wannan jini ka'idar Allah ne ma ni ma ko buce wato buce mata wallahi da lahi biya da rabe ka aka ji ko ba ka da miji ne haka na ga a wurin kazu nace gira a hakuri gwara zai miji gira su da da gira su da da idan Allah ya yi kuka rabu idan rabu a zuwa wallahi sai Allah ya zarabe shi da wata da wata za ta rike ma da mutum sai ya rike da shi ko ya faɗa wani ya ga zuciya ta ce haka Allah sun zara Allah haka Allah ya idan ya ba shi ba ka mutum ke zai zarabe ka da wani abu to wannan shine sunnar Allah kun ga abin da ya faɗa mutanen maka Allah ya mutu shi ba kawo annabi alaihi salatu wasalam komai suna babu amma kamar sai da aka yi wani da muji a gare kai muji saboda kudin cewa da ke nan duk wanda Allah ya mutum zai yi fitsari ne duk ne ya kara ya tsaya bayan ya ga fitsari ya haka gurin sai ya samu gudu a ciki gudu shi zai dauko ya dora a wurin ya gaba lauki ya duk mamala kamar din ga haka ne to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana fa kabbara biyar aunillah suka mutunce wa shugaban Allah ba za ka hana wa libasan juwa ya Allah ya ce dan kada mu da babi na yiwa wal kaudi da tsoro bi ma za mu yadnauna saboda abin da suka kasance suna aiwatarwa shine da yin mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah muka kukin sarki da ya yi mana muna da kowa ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon da madaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon mutu Allah ya nuna mana karya karya ce ya ba mu ikon gujewa ta اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عذابك يا رب العالمين بارك على جل جلال عزيز الله كبارك الله mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu dan da karga mu gidan da ciya akwai limamin gandu da mahaifiyar da tare su muna fata Allah mu ɗauki sarki ya mata rahama ya jaddada rahama a kabarinta idan ta mutu Allah ya sa mu suka da kyau da imani da karmu Allah ya zauna da ita lafiya Allah ba mu damuna mai albarka yalla dai har yanzu an ce yana gida a kwanci muna da kowa ubangiji ya tsaya shi kafaɗinsa idan ya mata rikin lafiyar ta kafara اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين da mutaki da mumi eh za mu zo karshen ayar za ta yi magana annan la ma'allabi na takau annabi ba yi magana